رجل وهو غسل من حدث الماء
فصل wannan fasali zai kawo bayanin yin tsarki tsarki na ruwa shi ne fara cewa alistin jahu tsarki da ruwa wajibin wajibi ne huwa shi ne gasul mauri ilhadasi wankewan bigiren kari ma'ana kari kamar bawali ko bayan gida a wanke wannan wurin da ruwa shi ake ce ma istinja'u
wa istinja min kulli ma ya harju min al mahrajaini mutada
ana yin tsarki da ruwa min kulle daga dukkan ma ya harju abin da yake fita min al mahrajaini daga wurin fita biyu a jikin dan adam wurin fitan tusa da bayan gida wurin fitan bawali shine ma'anar makharaje ne to akan masa tsarki ma'ana in mutum ya bayan gida zai wanke da ruwa in mutum ya bawali zai wanke da ruwa in mazi ya fito zai wanke da ruwa in mani ya fito zai wanke da ruwa makuta dan abin saba siwar rihi to sai dai rihi kawai idan mutum ya yi rihi baya wankewa da ruwa sai dai alola ya warware ya sake alola
wasu fatuhu an yadda a bigasile ya dai hirisura kabla mulakata
wasu fatuhu sifan tsarkin an yabda a ya fara kamin ya fara wanke bayan gida ɗin bigasile ya dihi da wanke hannunsa aliyusura na hagu wato kamin ya haɗu da ƙazantan a jiƙa da ruwa kabla mulakatiya tun gabanin gamuwan hannun da al'aza ƙazanta ne
summa bigasili muhallin bauli sannan ya fara da wanke bigiran bauli
summa yantaqilu ila muhallin ga'idi to daga nan sai ya ciru ya koma zuwa muhallin ga'idi
wa yasubbu ma'a ala yadihi gasilan bihal muhalli wa yasubbu ma'a ya watsa ruwa ala yadihi bisa hannunsa gasilan yana mai wanki al mahalla bigiran najasa din biha da ita
wa yastarfi qalilan ya saki duburansa kaɗan wato kasan shi dubura yana tattarewa to tattarewa nan da yi kada wani najasa ya mammatse a wurin sai ya sake shi kamar zai kashi in ya buɗa sannan sai ya wanke kaga duk inda ya tattare a ciki da wurin najisa ya wanke to wai jidul arka hatta yulqiyal muhalla ya sabanta al'arka gogewa ma'ana ya goge ya zuba ruwa ya goge ya zuba ruwa hatta yulqiyal muhalla har ya tsarkake bigiran gaya
summa yadsul yadahu ba'da zalika bit turabi sannan ya gama wanke najasan to an so ya wanke hannunsa ba da zali kamar ya gama tsarkin biturabi da ƙasa kamar wurin a ƙasa ya goge ko da su minti ne haka ya zuba ruwa ya goge ya goge saboda doyin na sannan ya bar hannunsa in kuma da sabulu ya yi da sabulu
walawi na makamancinsu wal istirba'u wal shi ne sa yace mai nahu ya karkace sai da turbayan dole wani abu makamancin turbayan ko sabulu ko na abin da zaka goge hannun wal istibra'u wajib
shi kukuta wajibi ne ma'anar kukuta ka tabbatar da ba najasa a tare da kai ko wajen bawalin ko gaya din wajibi ne wa huwa istibrabu ma fil maharajaini min al'aza yawwa shi abin da ake ce mai istibra shine wafanta abin da yake cikin mafita biyu daga kazanta wato a kore kazanta ga baki daya a wurin ka tabbatar da wato kaga wani lokaci mutum ya kai bayan gida ya watse ya fito da yawa to kar ka sa ruwa kaɗan ko da ruwan zai ƙare ka tabbatar da cewa babu sauran najasa wurin ya rabu da najasa ne min al'aza da ƙazanci wasifatuhu min al-bawli an wannan sifan da ya maka subuhi na bayan gida kenan shi kuma sifan tsarkin bawali fa sifatu sifan sa na tsarkin min al daga bawali an ya ji ala ya jahu zakarahu ya sanya zakarinsa baina asbu aiki tsakanin yatsansa guda biyu sababa sababa wannan wale kamun da babban yatsa wato kamar dai ka yi kamar mutum an ce zai tatse hanji kaga an za ka tatse hanji za ka sa wannan yatsa ne guda biyu ka tatso shi to shi ma sifan bawali na zakarin nan to ya sa wannan yatsan ya matso ya matso dan wanda ya saura a cikin nan ya fito
fayyumiruhuma min aslihi ila ilahi ila suratihi busurati ila busuratihi sai shuɗar da hannun wato ya tafiyar da hannun nan daga sama kamar yadda ana kamo hanji ka tatso har ƙasa shi ma zakarin ka tatso min asalihi daga can asalin kan zakari ila busurati zuwa kan kaciyarsa
wa yanturuhu yaf'alu zalika salasa marrati to in yi haka sau ɗaya sai ya karkaɗe kaga inda wani a ciki wanda ya tsaya a hanya ya fito ya sake yi haka ya sake yi haka sau uku na bihi fatin fi salti wa natri to kuma in zai haka ba wai matsewa zai da ƙarfi ya zai ji zafi ba bi khiffatin da sauƙi fi salti a cikin tatsan wannan tare da karkaɗewa
wa yajibu ghusl zakari kullihi li khurujil mazid to wannan ya gaya maka yadda za ka yi na bawale kenan akwai abin da yake fita a zakari wanda bai waje ba a yi wanka ba shi ma ya waje ba kusan a yi kaman alwala ne to shi wanke zakari ya waje ba kullihi dukkansa saboda mai da hurujin mazi saboda fitan mazi in mazi ne ya fita to za a wanke zakarin ne duka
wa fi wujubi niyyati fi ghuslihi qawlani to akwai magana biyu shi dole ne shi ma a yi masa niyya kamar yadda ake niyan alula dole ne a yi niyan niyan wanke najasa ko wanke boli ko wanke zakari a ba dole ba ne wasu ka ce a dole ne To amma dai ba za ka ce kamar yadda za ka ce na wanke sunan rururi ko na yanke sunan fara'ili ba a kai dai kai niyan za ka yi tsarki kawai a zuciya
faslu wannan fasali adabu qada'il hajati arba'ata ashara adab shi kan shi biyan bukata ma'ana yin bayan gida yana da ladabi irin nasa abinda aka so a yi a lokacin sun kai guda goma sha ɗaya
al-aw- al- al-awwalu Mhm.
ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى ويل al'awwalu na farko daga ciki abinda aka so wanda zai bayan gida ya yi ambaci Allah inda iradatul dukhuli yayin nufin shiga wajen bayan gidan
na wanda fayakulu wasuli tun kamin a sadu ila maulid aza kowa san cewa a wurin da ake bayan gida ba a so a yi zikiri ba a zikiri a wajen bayan gida to in za ka shiga bayan gidan kamin ka sadu da wurin da za ka yi najisa shi ne aka ce yana daga cikin ladabi ka ambaci Allah kafin ka sadu da mai gidan kazanta fayakulu bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is domin shiga bayan gida abinda aka so ce Allahun bismillah da sunan Allah a'u Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai min al-khubuthi daga shedanu maza wal khaba'is da shedanu mata domin su aljannu suna zama a bayi a wurin najisa to tun da zaka gidansu to ka nemi tsari da shedanun maza da mata
ويقول بعد الخروج منه غفرانك الله الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني ويقول سيتي بعد الفراج bayan بعد الخروج bayan fita minhu daga wajen bayan gidan sai ce gufranaka Allah gafaranka nake nema alhamdulillah dukkan godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan azaba annil aza wanda ya tafiyar da cuta gare ni wa afani ya bani lafiya
ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى
dukhulul khala'i shiga bayan gida la yajuzu bi halatta wa bi shay'in da wani abu abin nan fihi zikrullahi akwai ambaton Allah a ciki mana ko takarda kake da shi a jihunka wanda takardar nan akwai sunan Allah ko akwai wani rubutu na Qur'ani sai ka cire ka aji kan khatimi ko kamar zobe ma'ana zobe wani yakan ce a sa masa sunansa a zobe sunansa abdullahi ko abdurrahmani ko abdurrahimi to idan irin wannan zobe akwai suna irin wannan to ka cire ka ajiye in za ka shiga matsayi ko dirhami wanda yake akwai sunan Allah a ciki ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله تعالى al'istinjawo tsarki la ya juzu mai halatta mabishayin da wani abu abin kuma fihi zikirullah akwai ambaton Allah a ciki kamar takarda ko da rubutun boko nan da za a rubuta abdullahi da allahu da boko da arabin ɗayan kar ka ɗauki takarda wanda yake akwai abdullahi ko abdurrahman kai kai kai tsarki da shi in za ka yi ka samu takardar da babu komai a ciki
الثاني أن يقدم رجله اليسرى في بيت- في الدخول واليمنى في الخروج yana daga cikin ladubban in mutum zai shiga bayan gida ya gabatar da kafansa na hagu a wajen shiga lokacin da zai fito kuma ya fito da kafan dama wani muna dama fil khuruj a cikin shi gida الثالث أن يقضي حاجته وهو جالس salisu na uku alƙarya da ta ya biya buƙatansa wa huwa jalisun shi yana tsuguni a nan ba julusu irin wanda kake ba in ka zauna ya za ka yi kai bayan gida a zaune shi ne jalisun kana tsuguni ma'ana kenan kar ka yi fitsari a tsaye ko ka saki bayan gida a tsaye الرابع أن يقيم الستر حتى يدنو من الأرض
rabi'u na hudu ya dawwamar da sutura ma'ana kar ya kwance wando tun yana tsaye idan mai mazagi ne ya kwance yana dukawa yana safa da wannan ba waya tsaye nan ya zage shi ya yi tsirara dangar ba a'a ya dawwamar da sutura har ya kusaci inda zai za- zai bayan gidan ya kusata daga ƙasa الخامس أن يعتمد على رجل على رجله اليسرى alhamisu na biyar an yi atami da ya dogara a larijilihi ma'ana ya ba da ƙarfi don za ka tsuguna ne a kan gwiwoyinka guda biyu na dama da na hagu to ka ba da ƙarfi shine ma'anan ya atami dan ka dogara a larijilihi bisa kafansa aliyusra na hagu السادس إلى الرابع عشر أن يفرج بين بين الفيزين sadisu na shida sai ya haɗa maka gaba da ya ce har zuwa na goma sha hudu zai ja- zai zana maka an yi farrije ya rarrabe bai na fate zai ke tsakanin cinyoyinsa biyu ma'ana kar ya matsa cinyoyinsa ya wawware don ya ji daɗin fitan bayan gida ɗin
وأن يجتنب يجتنب الموضع الموضع السلفة wal- walma addani والماء الدليل kuma yana daga cikin ladabi ya nisanci wuri mai tauri saboda shi bawali yakan fito da ƙarfi idan ya samu wuri kamar dutse yana bugun dutsen nan zai tartsatsi ya dawo maka a shi- a jiki to duk wuri mai tauri ka nisanci yin bawali a wurin walma a da ruwa a da'ima madawwami wato ruwan da baya gudu yana kwance karka je kai bayan gida a wajen domin gaba ɗaya ruwan zai gurɓace ka hana mutane amfani da shi
وأن يغطي رأسه وأن لا يتكلم إلا لمهم ك- ك- كخوف فوات نفسه أو مال sannan kuma an so ya rufe kansa ma'ana inda mayafi ya jawo mayafin ya rufe kansa ba dole ba ne kamar ka shiga bayi da babba ne da sai ka ɗan rufe kanka a ciki kuma kar ka yi magana kar ya yi magana a cikin bayan gida sai dai saboda muhimmin al'amari wani irin muhimmin al'amari ka hau ka wace nafsu kamar tsere tsoron tsere wani ma'anansa kana cikin bayan gida an ce kar ka yi magana sai ka hangi makaho zai faɗa rami ya yi nufi rami ko ka nufi kaga mota zai buge wani mutum to ai kaga in baka yi magana ba rai zai zai zai zai tafi to wannan ya halatta kai magana ka ce kai kai kai kai abinda duk ya kamata ka faɗa au malin ko dukiya kana bayan gida sai ka ga wani ya lallabo zai kwace ma wani kuɗi shi bai gani ba to anan sai kai magana ka ce wani bayan ka barawo barawo to shi ne wannan kan saboda ya zama muhimmin al'amari rai da dukiya tare suke abokan juna ne
وأن يتقي الريح الريح والجهر سنة.
والملائكة الثلاثة ya kiyaye arriha iska ma'ana karka je kana bole inda iska ke bugawa don iskan zai bugo na jisan ya fada jikinka wal juhura ka kiyaye rami rami wani lokaci gidan aljanu ne idan ka tsoguna kai bayan gida a wurin aljani na iya lalata maka rayuwa wal mala'ina salasa da wuraren la'ana guda uku manzo Allah ne ce ku kiyaye wurin la'ana uku shine ina wa iya ina muwadi wa huwa mawdi'u julusin nasi na shine wurin zan mutane kamar mutane sun share wurin kundin ice suna zuwa su yi fira shikenan ka san wuri ne wanda duk za a zo a fira sai mutum ya ji bayan gida sai zai tsuguna sai tuttuka kashi a wurin to ma'anar mala'ira din wani na zuwa sai cika Allah ya tsine ma wanda ya wani gida to haka nan wurin shan ruwan mutane inda mutane ke zuwa bakin rafi suna ɗiban ruwa sai mutum ya je ya kashi a wurin shi ma bakin mutane zai la'ana ko tsakiyan hanya inda mutane ke wucewa to shi ne shi annabi ce ita ko mala'inar salasa ku kiyayi bayan gida a wuraren da yake jawo la'ana guda uku wani bacin rai ne bakinsa kuma yana da dafi da ya ce Allah ya tsine mai bayan gidan nan sai bai ga tokar kai a wani wa an yi sitira wa an yastatir ya yi tsohinin nasi a- an a ayyun sannan ya yi sutura gabanin gidan dunan mutane kare je yana bayan gida inda za a gaishe wa an yaquda an masami'in ya kuma nisanci wuraren jinsu bayan gida bai rasa fitan tusa mai karfi to kuma tusa abin kunya ne ga mutum musamman ana zawo to ka nisanci inda ba za a ji karin tusan nan ba idza kana cikin fala'i idan ya zama cikin daji wa Allah ya staqbila qiblata sannan kuma kar ya fuskanci kimla in a dajin ne
Wala ya sabira.
kar ya ba ta baya idza kana fi qadari fil fala'i in ya zamo a daji ne walam ya kun fi saturun ba su tura a ciki fa in kana fi zina fa in kana fi satirun fa fi ma'alihi qawlani idan akwai sutura a ciki a dajin kamar wato akan je kamar gona haka a samu zana a kewaye ko a samu itace a kewaye ko karare to in ya zama a gonan an yi haka ba gini a wurin amma an yi wurin zagayawa haka shi ne shi to akwai magana da mutum tunda an ce a daji kar a fuskanci gabas ko a bata baya amma yau gashi an samu kariya to kaula ne akwai magana to shi ma duk da haka an hana tunda ba gida ba ne ko ba hana ba akwai magana al-mutaru minhum an-nawm to a cikin maganganu biyun wanda na zaba in ji mai littafin alman ohani yin kuma da gare su wa ma fi'luhu fi manzilin wa yajuzu mutlaqan ani sawa'un kana hunaka satir am la kana hunaka mushakkatun inda Allah ma fi ilhu amma aikata bayan gida ilmin zai a masauki kamar gidanka fai juzu ya halatta mulakan abin da ke nufi da mulakan din nan ko ka fuskanci kimla ko ka ba ta waya ko ka fuskanci gudu ko ka ba da arewa in dai a masaukinka ne a gidanka ka san gida sai yadda ya kama wani lokaci za a yi bayan gidan dole ya fuskanci gawas wani lokaci ya ba ta baya wani lokaci kudu da arewa to in dai a cikin gida ne akwai sutura to ya halatta a ni ina nufi da ya halatta mutlakan din nan sawa'un daidai kana hunaka satirun akwai sutura a wurin amla ko babu kana hunaka mashakatun akwai wahala a canin ka ko babu alhamdulillah ya yi ko a ƙara sauƙin lahirin wahayi fasulun al-istinja'u tsarki da ruwa wajibin wajibin me ake nufi da istinja wa huwa shine gaslu mawlidin hadasi wankewan bigiran kai bil ma'i da ruwa wato wurin bayan gida da wani Musanja ana yin tsarki min kulli daga dukkan mahaifar da abin da ke fita min al-makharijin daga wurin fita na dan adam guda biyu shine zakari da dubura muta da wanda aka saba da su an saba bawali zai fita a zakari an saba bayan gida da tusa za su fita a dubura siwa sai dai tusa kawai tusa ne ba a sa masa ruwa sai dai a jaddada alwala amma duk abin da ya fita daga dubara ba tusa ba kamar bayan gida to wannan sai an sa ruwa wasu fatu sifan karkin an yabda a ya fara bi gasli ya jiki sura da wanke hannunsa na hagu shi dai matlakan an so in za ka yi tsarki ka yi da hannun hagu ne to hannun hagun nan kuma ba ka caba a kan najisa ba jika shi da ruwa shine ma'anin wankewa shine ko ka wanke najisan wani abu ba zai mannu a hannunka ba bigeti kamla mulaqatiha tun gabanin gamuwanta da al'azakazanta sun mafi gasiri maulihil muhallin bauli sannan ya fara wanke bigiran bauli sun ma sannan in ya gama da baulin yan takilu ya ciro ila muhallin gaidi zuwa bigiran ba gaidi shine bayan gida wasu bulma ya watsa ruwa a layidihi a kan hannunsa gasilan yana mai wanke almahalla bigini biha da ita wai sarfi ya saki duburansa kalilan ka kar ya tattara duburan don tare tare na daburan wani najasa zai makale a wurin to ya buɗe wurin kamar zai yunkuri duk wanda zai yunkuri zai buɗe duburansa gaba ɗaya to sannan ya wanke don ruwa shiga ko'ina wakilin arka ya sabanta gogewa wato ya goge ya ƙara gogewa hatta yin ƙil mahalla har ya tsarkake bigiran gaɗin summa sannan ya gama gaba ɗaya ya gasuli ya dafo ya wanke hannunsa ba da zalika bayan wannan bin turabi da ƙasa wana huyi da makamancin ƙasa in wurin ƙasa ne ko kuma suminti ne ya goge da hannunsa don ɗoyin nan ya fita hannunsa ko ma da sabo domin zai iya isa wal istibra kubuta wajibin wajibi ne me kubuta shine istifragu ma fil mahaljain wafantawa ko ko karar da abin da duk ya tabbata a mafita biyu din nan ka tabbatar da ka kauda najisa a wajen bawli ka kauda najisa a wurin gaye min al azab daga kazanta wa sifatu sifansa shi istibragu ne yake faɗa min al bawli daga bawli an yaji ala zakarahu ya sanya zakarinsa bayyana asbu'ahi tsakanin yatsunsa guda biyu asbaba wato sababa yatsan da take kusa da babban yatsa wani fahimi da babban yatsan sai sa zakarin a tsakiya fahimar rukuma ya ta tsoshe ya shudar da su min asalihi daga kan kaciya ila kusurati shi zuwa kan kaciyarsa wato daga farkon zakarin zuwa kan kaciyar sai ya karkaɗe wani turhu ya karkaɗe shi sake in haka ya sake in haka shi ne shi ya fa'alu zalika ya aikata haka sana samara ta so mai shafatin da sauƙi wato kare matsa da tsanani fistanti a cikin tatsan wannan tir da karkaɗe waje ba gasalin zakari wankewan zakari ya waje ba kullihi dukkansa saboda mai da mazi fitan mazi wato yana so ya baka bambanci shi mazi ya wuce bawali bai kai maniyi ba shi bawali kakan wanke kan zakarin ne kawai inda ya fita shi kuma zai ya wuce za ka wanke dukkan zakarin ne daga farko har ƙarshe ba wanka za yi ba wafi wajubin niyyati fi gaslihi kaulani akwai zance biyu shin wajibi ne a yi niyya a cikin wanke shi ko ba wajibi ba ne akwai magana biyu a wajen mana fasulun adamu ala hajati ladabobi wanda aka so mutum ya yi a wajen biyan bukata shine bayan gida ɗin arba'ata ashara adaban ladabi goma sha hudu ne al'awwal na farko yana daga cikin ladabin shiga bayan gida zikirullahi ambaton Allah inda iradatun da holi yayin nufin shiga masai din kabla da wasuli tun kamin kasadu ila mawali al'aza zuwa bigiran kazanta ne don a bayan gida ba a so a mashi Allah amma za ka shiga ake so kamin ka sadu da wani sai gudu sai ce bismillah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari da kai min al-khubusi daga shaytanu maza wa qaba'is da shaytanu mata wa yaqulu yace ba da khuruji bayan ya gama zai fito sai ce minhu daga bayan gidan sai ce gufranaka Allah gafaranka alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan azhaba annil aza wanda ya tafiyar da kazanta gare ni wa afani bani afi la juzu dukhulul khala'i shiga bayan gida bi halatta ba bi shay'in da wani abu abun nan fiki zikrullah cikin sa akwai ambaton Allah ta'ala alkhatami kaman zobe wa dirhami da dirhami zobe ma'anan zoben ba wai zobe kawai ba akwai zobe da za ka kai a rubuta maka sunanka abdullahi ko abdurrahman ko da da boko ne to wannan bai halatta ka shiga shi bayan gida ba ko kana da wata yar takarda wanda aka rubuta sunayen mutane akwai abdullahi ba abdurrahman to sai ka kwakwashe su a ciki ka ajiye wadda dirhami ko dirhami wanda aka rubuta sunan Allah ce wala yujuzul istinja tsarki da ruwa bai halatta bi shay'in da wani abu fihi zikrullah ba domin an ga maka a can baya zaka iya tsarki da honi zaka iya yi da kara zaka iya yi da wani abu ne ma to shine ci duk abin da zaka yi da shi ne kar ya zama abin akwai ambaton Allah a ciki akwai sunan Allah takarda ne zaka dauka ka goge da shi to ka tabbatar da takardar nan ba ba sunan Allah a ciki asali na biyu an yi kaddimar ilahul yusra in zai shiga bayan gidan ya fara gabatar da kafansa na hagu fit da hulu idan zai shiga wani na dama kuma ya gabatar da shi fit hulu a cikin gida asali sun hu an yi ƙudiyar hajjata ya biya buƙatarsa ko huwa jalisun yana zaune ma'ana yana tsukuni الرابع له أن يديم الستر دوما السترة hatta ya dunuwa min al'alli har ya kusanci ƙasa kar ya buɗe wannan tun yana tsaye idan ya kwakwanci azazzargiyan sannan yana zare wannan yana yin ƙasa alhamisu na biyar an yi atami da ya dogara a larijilihi bisa kamar sa aliyu sara na hagu bai da ba ana nufin wai ka dogara a kafa ɗaya bane dole ne ka tsuguna da kafa biyu amma ka ba da ƙarfi a kafanka na hagu الخامس نبير إلى الرابع عشر زوان الشهر أن يفرج يبوب دي بين فجره تكان تشين سبيو كلماتي وأن يجتني بين سنجاء المودع السروري من توري والماء الدائم للروا مدى ومن معنى روان دبايا بنا وأن يغذي رأسه يرفي كنسا wato ya ya ya sa kariya a kansa in ya je da tuban da zai sa kariya in ba kun ba ku wa'ala ya takallama kuma kare magana illa li muhimmin sai saboda muhimmin al'amari wasu irin muhimmi ka khawfi ma bawa ta nafsi kamar tsoron tserewa rai wato rasa rayuwa shine bawa ta nafsi tsoron rasa rai in ba kai magana ba amincin zai fada halaka kai kuma kana bayan gida hana kamar magana to kai magana a lokaci awa malam ko asarar dukiya wa an ya tafiya riha ya kiyayi iska kar ya je yana bayan gida wurin da iska ke bugawa da ƙarfi idan iska ya bugo zai iya mai da najisa a jikinsa to ya yafi yawan wani juhur ya yi rami wani mana ina salasa da wuraren da ana guda uku wato wuraren da yake jawo la'ana shine ma'anar wuraren la'ana shine wato shine mahuwa shine fassara maka wake ita ce mawali ujunusin nasi wurin da zaman mutane suke fira sun share wurin suna fere dare na jisa ya kama su kaje kai na jisa a wurin da zuwa wani zai ce ana ne wasu lokacin da hanyar da mutane suke wucewa na hukun da bai kawo shi ba shine bakin ruwa inda mutane suke zuwa suke shan ruwa a bakin rafi ko bakin rijiya inda ake zuwa ɗiban ruwa wani je bayan gida wurin zai samu rana wani ya satira kuma ya yi sutura ma'ana ya ɓoye an ayyurin nasi kada yana bayan gida inda mutane za su gan shi wayan oda sannan ya nisanta an masami ahun ga wuraren jinsu za ka na filfala in ya zamo a daji ne wallahi sabbin da kyauta sannan kare fuskanci kimla wallahi sabbira ha kare ba ta baya idan ka na filfala in ya zamo a daji wannan mai kumfi satirin ba sutura a ciki wani ka na fi satirin in a dajin akwai sutura a ciki ba fi maliki kaulani akwai magana to shin an hana ko ba a hana ba to amma al-muhtaru abin da yake zabuwa a wuri na min kuma daga cikin magana jodin al-maru hani wato dai in a daji ne karka fuskanci wannan karka ba ta baya wa ma filuwa ma aikata bayan gida fil manzili a masauki masaukin ma'ana gidanka fa yajuzu ya halatta mullakan sake ba mu kaire ana nufi da mullakan din nan sawa'un daidai kana hunaka sakiru akwai sutura a canan ka amla ko babu in a gida ne ko ka fuskanci kuma ko gaba gaba baya ya halatta kana huna ka mashakatun akwai wahala a canan ka amla ko babu alhamdulillah wannan akwai to ai ba an ga wannan yayi
wanda ba sunan Allah ba ya rubuta hatimi da hatimi ko na akwai hatimi da ake sa hawan fa na na tsoron Allah da kai mata kuma an sa cika wasu tuni Allahu ke sittin da shida Allahu ke in dai an yi nufin da sunan Allah ne ka sani ba an yi da sunan Allah ba ne in dai an yi da sunan Allah ne ka sani
suna bayan bayan sai aka kira shi ba sun ya shiga bayin ba to ya amsa a kariya
yanzu kamar mai laya wanda aka lullube shi da wani abu shi zai iya shi shiga malamai sun yi sabani a ciki in ya zama wani haya ne na ya shiga bayan gida ko wauce amma dai abin da fi kyau shi ne za a bai ruwa a ce ba sunan Allah ko ayoyin Qur'ani a ciki sai mu ruhu ma min asali shi dan da ya tsunsa guda biyu wannan yatsa idan ya taso daga sama shine daga asali zakari ila kusurar shi zuwa kan kaciyarsa ya rarrabe ya ware tsakanin cinyoyinsa dokar ya matse